بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da shidda ga watan sha ɗaya shi ne watan zurƙada hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka masjidin mus'abul umair a ci gaba da darasi a littafin alfata wal hamawiyya al-kubra wadda babban malami shekul islam ahmad ibn abdulsalam ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani thumma dimashqi ya rubuta wanda an aye shi hijira tana da shekara 661 ya rasu 728 Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu dukkanin abin da za mu ji a wannan littafi mai albarka karatun wancan satin mun yi karatu inda malam ya dunga yin murtani da kuma bayyana da tafarki na daidai a muƙaddima wannan littafi wanda bayan wannan ɗaya daga cikin mutanen hama birnin hamad ya aika tambaya ko ya zo ya tambaya ga shekul islam a lokacin malam ya kokarin rubuta mashi ita wannan risala kafin rubuta mai ya gabatar da wata mukaddima wadda take muhimmiya wadda mukaddimar mafi yawa saboda ka'idodin da ta kunsa yawanci akan hardace ta to muna a gaba ta mukaddimar wadda malam yake rabe zare da abawa dangane da bayyana fifikon ilimin magabata akan ilimin waɗanda suka zo daga baya saboda ulama'ul kalam sun sifanta salafus salih da cewa ba su da yalwa ta ilimi cewa mutaakhiruna waɗanda suka zo suna nihin ulama'ul kalam wai sun yi faɗin ilimi da yalwa ilimi akan salafus salih wanda kuma salafus salih manzala sallallahu alaihi wasallam shine bayyana cewa khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum annabi sarasa su ne nuna cewa su ne fiyayyu kuma su ɗalibai ne na manzo Allah sallallahu da kuma ɗaliban ɗaliban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya zaka kwatanta waɗanda suka yi ɗalibta wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta wasu wanda suka zo daga bayan baya kuma ka ce sun fi waɗancan nuna na ilimi da kuma fahimta saboda haka malam a wannan muqaddima ya bayyanar da matsayi da kuma faɗi na ilimi wanda yake na magabata wanda wanda ya sama hafiz ibn rajab Allah ya kanshi da rama ya yi risala fadl ilmi salafi ala ilmi khalaf saboda yanda ya ga ana kokarin nuna cewa magabata kawai mujarradin har da cewa nususu ne amma wai ba su fahimci ma'anonin nasussukan ba waye wanda suka zo daga baya ne suka fahimci ma'anar nasussuka amma su fahimtar ma'anar nasi a wajensu shine tawili da kautar da shi daga ma'anar shi to kuma su magabata ba su yi tawili ba to ganin cewa magabata ba su yi tawili ba sai suka tsuke ilimin magabata suke ga tamkar magabata kawai mujarradin karatun ne kawai amma ba su iya ganowa haƙiƙa ne da kuma ma'anar abubuwan ba wanda kuma magabata sukan gabatar da fahimtar ma'ana akan ma har da cewa abubuwa saboda shi ne abin da yake gaba malam ya bayyana cewa asalin maganar nan tasu abin da ya jayo wannan suka fifita ilimin magabata ilimin wanda suka zo daga baya da ilimin magabata shine sun haɗa tsakankanin jahilci da kuma ƙarya jahilci da kuma ƙarya su mutakallimun sun haɗa wannan abu na farko ba su san darajar magabata ba na biyu kuma sun yi ƙarya yadda suka sifanta magabata da abin da ba haka ba ne shi ya sa ma malam da ya zo ke nuna cewa iya daga abin da zai nuna maka a yi ko ilimin magabata a kan su mutu a waɗanda ake siffantawa ɗin da sun yi magabata ilimi su ulama kalam ai an samu wanda suka kai ƙoƙuwa a baban ilimin kuma a lokacin da suka kai ƙarshen lamba ta ƙarshe a ilimin kalam sai kuma suka gano cewa ashe sun yi wahalar banza suka dinga takaici sun ɓata shekarunsu gabaci ɗaya akan surutai kawai da kila wakala ya nakalto mana itirafi na fakhruddin razi yanda ya dinga nadama ya dinga tabbatar da cewa lalle yayi asara ya bata lokaci tsawon lokaci akan abin da babu amfani a tattare da shi ya nakalto mana magana ta abul muali al-juwayni shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ulama'ul kalam wanda ya itirafi ya yarda da kuskurewa shi sai ma da ya dinga kawo mana dalilai a hankalce wanda suke nuna cewa tabbas wa ba za ka kwatanta ba ilimin magabata da ilimin waɗanda suka zo bayan shekul islam allah bin shi da rama ya ce sun maha'ula ilmutakallimuna al-mukhalifuna lis-salafi idza haqqaqa alaihim al-amr lam yujad indahum min haqiqati al-ilmi billah وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المهجوبون الموصوفون المسبوقون الحيارى المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وهكما في باب آياته في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ما ليس ثم هؤلاء المتكلمون sannan waɗannan ulama'ul kalam al-mukhalifun lis-salafi waɗanda suka saba ma tafarki na salafus salih a baya an yi bayani akan su wane ne wanda ake ce ma salafus salih menene manhajin salafus salih manhajin salafus salih shine bin waɗannan magabata na gari tun daga sahabbai tabi'ai da wanda suka zo bayan tabi'ai ya zamanto kana bin tafarkin su ta hanyar aqida mu'amala duka komai ya zama tafarkin su kake bi to wanda yake koyi da magabata abin da ya yarwace su ya yarwace shi shine ake ce ma salafi salafiya ba kungiya bace ba kuma wani bangaranci bane ba kamar yadda wanda ba su fahimci ba menene hakikanin intisabi zuwa ga salafiya sukan ɗaukan cewa kamar salafiya ƙungiya ce wasu kuma ma sukan tunanin a kamar salafiyanci kawai mujarradin intisabi ne ka ce ni salafi ne amma gefe ɗaya kuma ba tare da aiwatar da tafarki na salafus salih ba sai su amfani da rigar su dinga badda'a da wanda bai cancanta su badda'a ba su fassaka wanda bai cancanta su fassaka ba su kafirta wanda bai cancanta su kafirta ba wanda kuma sarrafa tsari ba wannan bane ba tafarkinsu saboda haka kaga ba yau bace da waɗanda suke da intisabi zuwa ga sarrafa tsari amma kuma ba wai tafarkin sarrafa tsari ba suke bi idan haqqaqa alaihim al'amr idan al'amari ya tabbata ga waɗannan ulama'ul karam lam yujad indahum a wajen su baka samu min haqiqatil ilmi billah in suka kafu suka tabbata akai ilmul kalam to ba za ka samu ba haqiqatul ilmi billah wa khalisul ma'rifa bihi sabarun za ka ga ba su da wani masaniya kan wannan walam yaqifu min zalika ala aynin wala athar sannan ba su tsayi ba akan wani hadisi ko wani asari akan wannan ma'ana za ka samu cewa ulama'ul kalam ba akan doron nasi ba ke tafiya kan sanin Allah kaifa yakunu ha'ula'il mahjubuna to ta kaka za a ce mutanen da suke shamakatattu daga sanin Allah almanqusuna mutanen da suke abubuwan sauyewa saboda babu sauyayye kamar mutumin da ya tawaye wajen sanin Allah almasbuquna wanda suke abeban tsere ma alhayara mutanen da zaka same su dumutattu alhayara daga at-tahayyur ne at-tahayyur shine al-wuquf fil hayra mutun ya kutsa cikin dimuwa shine at-taraddud wal ittirab tantantare da kuma kwamgawa kwambaya adamul histidai da kuma rashin shari'a almutahawwikuna mutumin da mutanen da suke almutahawwikuna wanda suke fadawa cikin al'amuran at-tahawwuku shine allazi yaqaw fi kulli amri wanda zai dinga fagamniya ya hada cikin kowane abu shine lokacin da maki tsara sai ga sayyidina Umar da wasu takarruna a saura yace almutahawwikuna ya bana al-khattabi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya kaga kenan at-tahawwuk shine fagamniya da kutsawa da fadawa cikin abubuwa ba tare da sanin hakikanin lamarin ba saboda haka yace almutahawikuna kaifa yakunu takaka za su zama a'lama billahi a ce su suka fi ilimin sanin Allah wa asma'ihi a ce su suka fi ilimin sanin sunayen Allah wa sifatihi a ce su ne suka fi sanin ilimin sifofin Allah wa ahkama su suka fi kwarewa fi babu ayati a baban ayoyin Allah wa zatihi a baban zatin Allah subhanahu wa ta'ala min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar a ce waɗannan wai sun yi magabata na farko na muhajiruna da ansar kaga babu yanda za a hankalce a ce ma dumutattu shamakatattu tauyayyu waɗanda ma ƙarshen kokowa malamansu sai sun kai lamba ta ƙarshe a lokacin kuma sai su dinga nadama daman ma ba su zira kafarsu ba a cikin wannan tafarki din ka gani saboda haka kenan kuma ya za a ce su ne suka fi al'ansar wal muhajiruna sanin Allah da sifofin Allah da ayoyin Allah wallazina tabu'un bi ihsani a ce su ne suka fi waɗanda suka bi bayan su da ihsan wallazina tabu'un bi ihsan su ne waɗanda suka bi al muhajiruna da kuma al ansar bi ihsan da kyautatawa ta kowane babu babu aqida babu mu'amala babu wanda yake na ibada duka min warasatul anbiya a ce su ne suka fi magadan annabawa wa khulafa'ir rusuli mamayan manzanni wa alamil huda a ce wai ulama'ul kalam su ne suka fi waɗanda suke alamil huda sanin Allah wa masadihud duja a ce su ne suka fi fitulu na shari'a sanin Allah allazina bihim qama alkitab wanda da su ne alqur'ani ya tsayi wa bihi qamu suma ba dare ba rana sun tsayi akan littafin Allah subhanahu wata'ala abinda suke tunanin ko kuma suke aunawa wanda mutaafirun suka yi wanda suke ga kamar shine ya jaza mutaafirun suka bi wanda suke mutaqaddimun suka fi salafu salih ilimi shine sharhuna da bayanai da kuma bibiyar abubuwa dalla-dalla wanda su wancan lokacin magabata ba su da bukatar wannan annabi sallallahu yana faɗa ba kawai sun gama fahimta shi ba su da ma masu rubewa kwalluwa da kuma tawayar ganewa wanda he an zo ana musu ya'ani kaza bi ma'ana kaza kaza ma'anar shi kaza ne su ba su da bukatar wannan abu ana faɗin abun sukan fahimta shi kuma su tafi akan doran fahimtar ta daidai saboda mai karantar da su sallallahu alaihi wasallam malamin al'umma gabaki daya wanda ba a yi ba wani malami mafi kwarewa karantarwa kamar manzon sallallahu alaihi wasallam shi yasa kenan yanda yake karantar da sahabbai wanda suka fita daga makarantar shi duk abin da ya faɗi ta take fahimtar shi sahabban da suka fahimta almajiran su tabi'ai saboda masu karantar da su ɗaliban manzo da sallallahu ne ana ba su komi a faru faru a hili suna da wankewar zuciya da tsarkin zuciya suna fahimtar abubuwa a hakikaninsu to amma waɗanda suka zo daga baya su suke da mutumin da ma mutanen da za a iya karanta musu nasi ba wanda ya taɓa mushi mugun fahimta su su ne kawai take saboda rashin kyan zuciya ana karanta nasi ya su fahimce shi mummunan fahimta amma sahabbai da an karanta musu yanzu lan rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya dama sun salle saka mithlihi shay'un a kwallo su ma ba ya zawa wai su kwatanta zafin Allah da halittun Allah sun sa akwai mai halitta akwai halitta kuma ba ɗaya ba ne ba mai halitta da wanda yake halitta a faman ya faru kamar la ya faru shin mai halitta ya zo dai da wanda ba ya halitta ya za ka daidaita halitta da mai halitta halitta ka gani babu yadda za ka daidaita wannan to wannan yasa kenan ana gaya muku su kai tsaye suke fahimtar shi a daidai kaga ba su buƙatar sharhi shi yasa a zubi wancan na farko za ka samu kawai littattafan suke rubutawa hadisa ake sa kai karan farko ma babe babe ma babu babe babe ma babu kaga waɗanda suka ware sa hadisai a littafi to su babu babe babe shi yasa Muhammad ibn Muslim bin Shahab Zuhri Ali ibn al-Madini ba za ka samu ba ce ma babe kaza babe kaza awwal jami'ul hadith wal athar ibn Shahab Amir Amir lahu Umar wa awwal al-jami' lil abwab jama'atu fil athar min nuqad kabul jurayj wa husaym kabul jurayj wa husaym wa ibn kabul jurayj wa husaym wa ibn malik wa ma'mar wa walad al-mubarak wadannan ba za ka samu ba misali ibn husaym ba za ma'mar ibn rashid al-azdi imam malik ibn anas ibn jarir abdullah ibn mubarak wadannan sune za ka samu alittafan su babi babi su ne kenan wa awar jami'in fil abuwafi wanda suka ware babe babe kaga imam malik shi motsa babu kutu sala kaga sai aka babe babe babe sau da mi mutane sun ware ne sarfai da yanzu akwai bukatar a yi tarjama babe a cikin tarjama baban sai a bayyana fiqhun sai kuma a kawo ma hadithu saboda mi yanzu fuqaha sun ware karamci iya daga alamar ƙarshen duniya kamar yadda zuwa asali na abdullahi bin mas'ud in aka samu sahabi ya yi bayani akan wani al'amari na gaibu ko alama su kurbu sa'a to irin wannan abin ba ra'ayin shi bane ba wala Allah ya ji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga asari na Abdullah ibn Mas'ud ya ba da labarin yana daga alamomi na ƙarshen duniya za a samu kasaratul qurra wa qillatul fuqaha yawaituwan makaranta da kuma karamcin fuqaha shi yasa zaka samu kawo misalin ka samu ya rubuta qur'anai amma bai san ba tafsirin Qur'ani zai karanta ayar yana ɗauke da ilimin amma kuma bai da cikin abu kawai illa mujarradin nusus kin sai ka samu misali mutum da kutubu sitta a kai shi amma bai san ba ma'anonin su bai san cikin abun ba kaga kenan maharjata za su yawa sai kuma karancin wanda suke fuqaha to wanda ya jaza su kuma sai suka dinga kenan babi babi to kaga inda aka fara babe babe shine lokacin waɗannan a'immatul arba imam malik kaga a cikin muwatta duka ya bi ta da babe babe imam ahmad ibn hanbal kaga shi ma a cikin irin kitabu zuhud kaga duk ya bi da waɗannan abubuwa amma irin su musnad hadisan ne kawai za a kawo aka yi tarjama sahabi sai a kawo hadisan amma wanda suka gabace su wanda suka fara rubuta hadisi su kawai hadisan ne za a rubuta shi ne dai kaga a hadiza a sa mashi ya kasawa ne misali hadiza zai tattara juz'u kaza juz'u rafu ilayni fi salati kaga hadisan ne za a yi ta korarwa wanda suka shafi wannan to a karan farko kenan ana tahiya ana tahiya ne mutane suna da karamcin ganewa shine ta sai kuma aka zo kan yin sharhi da kuma yin bayanai da hawashi hashiya kaza sharhin sharhi hashiyatul hashiya kaza kaza duka sai a bi wannan sai a ɗauko wani sharhin ma amma sharhin sharhin a mishi ta'aliki sharhin a mishi kaza kaga ana ta tanƙihi ana ta abin nan haka haka saboda ganewa tana wahala ka gani mutum ne zai zo ma wani masani sharhi kuma a gaza fahimtar sharhin masani sharhin ma ne kuma sharhin ma ƙara dawo a mishi sharhi kaga ka ɗauki misali nukubatul fikar ka nukubatul fikar kaga haka zane nukuba ɗin iya tsurun nukuba saboda ijazin da ya tattara a ciki kaga da ɗalibi ya zo ana mushi kawai abin da wahala sai ya je ya je sai dai wata ran shine ya dawo ya gane zai fahimci amma a iya wannan saboda ijazin ba zai gane ba sai ya nuzu hasin nazar kaga shek salih ibn usaimin da sauran malamai kuma suka dawo ita ma nuzu hakin kaga suka yi sharhun nuzuha kaga sharhi ne kaga sharhin sharhi sharhi ne to haka zaka ga kenan aka yi ta dawowa ana iri-irin wannan kamar yadda sai mu ga littafi guda ɗaya sai a dinga lakasa shi a dinga lakasa shi ana kasa da shi in ka dauki misali al-kamal kaga aka dawo al-kamal aka dawo aka yi tahdhibul kamal hafi zai dawo ya tahdhibul tahdhib ya dawo ya taqribul tahdhib taqrib din ma aka dawo shi ma aka ƙara lakasa shi to kaga saboda muhimma tana karamci ana samu wannan to wannan ga mutu asiru magabata ba su da bukatar irin wannan abubuwan mafi yawa ilimin su akai yake ka gani yace almahjubuna to ya za a ce kuma wadancan sahi alladheena bihim qama alkitabu wa bihi qamu wa bihi wa bihim nataqa alkitabu wa bihi nataqu da su ne littafi yayi magana zaka ga aya za ta sabka sai a ce ma akan wani ta sabka ka gani aya ta sabka kan wani ne ta sabka har ma cikin suke da wanda aka ambata suna su cikin qur'ani falan ma qada zaidun minha watara ka gani kaga sai gashi qur'ani ya ambata saboda darajarsu da matsayinsu sai gashi qur'ani ya ambata sunayen wasu ma a cikin su alladhina wahabahum Allahu min al-ilmi wanda Allah ya musu baiwa ilmi wal hikmati da hikima ma barazu bihi ala sa'ir atba'il anbiya wanda suka yi fice da shi ga sauran dukkanin mabiya annabawa ba za ka kwatanta su ba da mabiya annabi Isa alayhi salam ko sahabban annabi Musa alayhi salam sun fifici hawariyuna sun fifici waɗancan mutanen annabi Musa fasala an sa'irin umami balle ma aka kwatanta su da rago al'ummomi alladina la kitaba lahum mutanen da ma lissahi ma ba su da wa hatu min haqa'iqil ma'arif waɗanda suka zagaye haƙiƙanin ilimin muka wa bawatinil haqa'iq da kuma cikin dukkanin haƙiƙanin al'amura bima da irin ilimin da laujin hikimatu ghairihim ilaiha da za ka gama hikimar wasu zuwa gare su lasta haya manyan ƙalibin muƙabala wanda zai nemi tamkatawa ko kwatantawa tabbas da ya ji kumya saboda ba za ka iya kwatanta sawun giwa ba da na kiyashi sun makaifa ya kuna tsayar ƙurunin umma ya zai zama tsayar ƙurunin umma fiyayyu a ƙarnannuka al'umma an ƙasafin ilmi a ce su suka fi raguwar ilmi wal hikima da kuma hikima la siyama ilmu billah balle ma wai a ce suna da tsawon ilimin sanin Allah a hakami wa hakami ayatihi wa asma'ihi min haula il asabir daga kaskantattun nan bin nisba ilayhi wanda ka kwatanta su da su wasu kananan yara ne am kai bai kuna faraful mutafalsifa ko kuma ya za a ce ma ɗan tsakin falasifa mutafalsifa su ne masu da'awar falsafa wanda an ce alfalsafa shine muhibbul hikima muhibbul hikima sai dai an waye gari wannan suna na mutafarsifa wata alama ce in aka ambata ta ga mabiyan arston wanda suke kira shi al-muallimul awwal kamar yadda faraji suke kira shi al-muallimul tsani ibn sina suke kira shi al-muallimul tsani ka gani wanda aka hakaitowa kenan maganganun waɗannan ko kuma suka hakaitowa kenan maganganu na arston a bangaren idamul alam wanda ibn sina da wani shi sun tafi duka akan irin wannan tafarki na shi araston saboda haka shi yasa aka ambata kai tsaye ke ne kan zaman tawa alama ga su waɗancan mutane wanda suke ga annabta ma kamar iktisabi ce wani kokari ne da tsuwurwuri da kuma fama ta nan ne ake samun annabta ma mutanen da suka zamanto ba su zama suna imani da asalin suna ga cewa duniya da ɗaɗɗan abu ce ita ta sa ba ta da mafari ba zama suna imani da alkiyama ba ba zama suna imani da ta da mutane ba wa asba'ul hind wanda suke mabiya mutanen hindu a nan gurin yana faɗin tushen kenan inda waccan aƙida ta maguzanci ta zaman to ta samu gindin zama tushenta da kuma asalinta kenan yanki na indiya wal yunan da kuma mutanen yunan yunan shi ma suna ne na gari da ɗaɗɗe na hailas da kuma irin su asiya da yankuna wanda suke na turai saboda haka kenan wanda asali waɗancan falasifatul kula a wannan yanki suka zama wa warasatul majus magadan majusawa majusawa su ne masu tabbatar da asali guda biyu haske da duhu sai dai wanda suke magabatansu suna dangana cewa haske shine wanda yake da daɗe na fil azal duhu kuma wani abu ne wanda yake muhdasi sannan kuma haske shi ne samar da dukkanin ababe wanda suna da ire-iren waɗannan maguzanci wanda duk waɗannan abubuwa na rashin yarda da samuwar Allah ya samo tushe daga waɗancan maguzawa wal mushriki da kuma masu bautar gumki wa tullalil yahud da kuma fatattun yahudawa yahud mafiya annabi Musa wanda suka tabbatar da annabtar annabi Musa da kuma annabi Haruna alaihi salam wanda su ma sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka tabbata akan tafarki wanda yake na daidai kafin aiko manzara sassan suka zamanto sun mutu wasu kuma suka kangare suka fanɗare ma hanya suka zamanto sun bar addininsu sun caccanza dukkanin haƙiƙanin addini wannan tsara wa sabi'in da kuma sabi'in sabi'in shi ma lokacin shi ne alkhariju min dinin ila dinin wanda zai fita daga wani addini zuwa wani addini wanda sabi'awa ɗaya ne daga firƙoƙi guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata lokacin da aka turo manzala sallam su ne addinan da suke ban ƙasa Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir sabi'awa mutanen da ba su da wani addini ko kuma waɗanda suke girmama saurare suke da itiqadin cewa saurare su ne masu gudanar da kenan duniya wanda sun kasu su ma akwai mushrikai akwai kuma waɗancan abadatul kawakib masu bauta ma kenan taurari wa ashkalihim wa ashbahihim da makamantan su da kuma wanda suke iri-irin su ta kaga za ce su ne alama billahi sun fi ilimin sanin Allah min warasatul anbiya'i sama da magada annabawa wa ahlul qur'ani wal imani kaga a hankalce babu yanda za a yi a ce kenan waɗannan su ne suka fi musulmi ma'abuta ƙur'ani ma'abuta bin annabawa a ce kuma waɗancan fandararrun maguzawa wanda babu addini tare da su kuma a ce sun fi waɗannan sanin Allah na na eh na no shi hadisin bai tabbata ba a nasira wanda ya kawatar da annabi sallallahu alaihi a lokacin shi basu balla ba duk da kuma a kisara sai kan ba da labarin wasu abubuwan da za su zo kamar na khawarij amma waɗanda ya tabbata a hadisi shine kamar su khawarij amma shi wannan wanda ibnu majah ya kawo muqaddima da duk hadisan da suke magana akan su qadariya cewa su ne majusa hazin umma shi wannan duk da tabbata ba sai dai kuma fuskar kwatanta su da wanda suke majusawa kaga su majusawa suna su kadariya suna kore ma kadariya wanda suke sirfan wanda suke na asali wanda suke na asali kaga suna korewa cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kaddara dukkanin abubuwa suna sifanta halittar ababe ga halittun Allah samar da alkhairi ko kuma sharri suna jinginawa ga su mutane to kaga su ma haka wancan majusawa kaga suna jingina halittar alkhairi ko kuma sharri suna danganawa ga wuta ko kuma ga haske da kuma abin da yake duhu to sanan ne fuskar kamantacce ne ta soye dai bai tabbata ba na wani karfa
قدمت هذه المقدمة لأن من استقر لأن من استقر هذه المقدمة عنده خدمة شريك الهدى أين هو في هذا الباب والليل وعلم أن الضلال والتحرم أن الضلال والتحرم إنما استولى على كثير من المتأخرين بنفسهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السالكين والتابعين والتماس على معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وإنما أذكر نوع هؤلاء ونوع هؤلاء وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مخلوق بما هو إما نص وإما ظاهر أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش
نعم ما لعل أجمعت درامة أن ما قدمت هذه المقدمة abin da yasa na gabatar maka da wannan abin gabatarwa ya kace al-muqaddima shine jumla da zaka kawo ko kuma magana da zaka kawo wadda za ta zamanto wata shimfiɗa da sharar fage akan abin da kake so ka ambata shi yasa a lokacin da aka ma shekul islam magana sai shimfiɗa saboda akwai abin yana da bukatuwa zuwa dan shimfiɗai dan sharewa waccan dattin da wancan abin da waɗancan mutanen suka shimfiɗa falasifa da kuma yasu yasu saboda haka shi yasa sai wannan muqaddima a nan gurin kenan shine kusan ƙarshen muqaddima wadda yake raddi akan batacciyar magana ta ulama'ul kalam na faddala ilimi na wanda suka zo baya akan ilimi na waɗanda suke magabata shekul islam kuma ya dinga raddi ga wannan a cikin dar'u ta'arubul aqal wan naqal da kuma sauran rasail naki zaka ga yana raddi ga masu fifi ta ilimin mutaakhiruna akan ilimin wanda suka gabata shi yasa ɗaliban shi ma zamu ga sun dukufa akan wannan irin su ibnu qayyim hafiz ibn rajab kaga yana da wannan risala fadl ilmi salafi ala ilmi ala ilmi al-khalaf yace ina ma qaddamtu hadhihi al-muqaddima abin da yasa na gabatar da wannan muqaddima kafin bayyana waɗannan dalilai lianna man istaqarrat hadhihi al-muqaddima indahu saboda dukkanin wanda muqaddiman nan ta tabbata a gari gurin shi alima tariqal huda zai san tafarkin shari'a aina huwa fi hadha al-babi wa ghairihi aina take a wannan babi da kuma wani shi kenan sababin da ya sa da dama daga mutafirun suka hallaka shine wannan fifitawar da suka yi na ilimin wanda suka zo baya akan na wanda suka gabata saboda haka sai suke ga kamar wannan na baya sun shimfiɗa ilimi in ka ce matafiyar na magabata za ka tafi kenan suna ga cewa zai zama ka karɓa abin ƙarfi me yasa suke wannan dubara saboda kaga wannan tawilat din magabata duk ba su yi su shi ba abin da aka sani tawili ko dai zama ɗayan uku ne tawili na magabata tawili da ma'ana na a tafsir wal bayan tafsir wal bayan shine wanda zaka ibnu jarir tabari zai ce babu tawili qauli la ta'ala fi kaza fi ayati kaza kaga tawil ma'ana bayani da kuma tafsiri ko kuma tawil da ma'ana na haqiqatul amri yau ka gani a ubangiji subhanahu wataala ke cewa ba komai suke jira ba illa tawila yawma ya'ti tawilu ranar da hakikanin abin zai zo aka ce tawilin abin da ake gaya ma shine azabar da ake cewa za ta zo kawai kaga azaba aikace wutar da suke cewa ba su yarda ba da ita to tawilin abin su ji su a wutar wannan zuwan shine tawilin a ce ma kaza in ka za ka gamu da samun Allah ka ga faru abin kirikiri to shine tawilin abin kenan tawil da ma'ana ta haqiqatul amr amma wajen su ulama'ul kalam su kuma at-tawil abinda suke nufi shine sarfin nafs sarfin nafsi amma alawu juyar da nafsi da kuma yi mai tawili a kautar da shi daga ma'anahu a haqiqa ma'ana shi ta haqiqa malai ce wa alima zai ta anna dalala lalle bata wa tahawuku da kuma fagamniya inna mastaula ala kathirin min al-mutaakhirina yayin rinjayi ga da dama da mutaakhirun al-istaula'i shine rinjayi بنبذهم كتاب الله saboda watsar da littafin Allah da suke wara a zuhurihim bayan bayan su suka shagaltu da wani ilimin da ba littafin Allah ba irin wannan kuma shine abin da ya jawo Yahudawa suka halaka suka jefar da littafin Allah wara a zuhurihim suka dauki abuwan shedanu wa yaratihim da kuma yadda suke kauda kai amma ba sallahu bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan abin da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinat wal huda na daga bayanai da kuma shari'a wa tarkihim al-bahsa da kuma yanda suka dinga barin bincike an tariqi sabiqina sabiqina wa tabi'ina akan tafarki na magabata da kuma tabi'ai yana daga kuskuren da ɗalibin ilimi zai samu kanshi a shi rashin karanta littattafai na magabata musamman ma babe na aqida wannan kuma yana daga musibin da zaka ga mafi yawa ɗaliban ilimi suka samu kawunansu akai za ka samu da yawa daga matasan da suke fagamniya ko rudu za ka ga wani ya cika maktabashi da rudu kawai na mu'asiruna wani ya ma wani raddi raddin wani raddin raddin raddi ka gani mutum ya cika maktabashi da rudu kawai amma in ka bincika sai ka babu hakikanin littafi na ta'afili da ta'afili ko kuma ka samu mutum ya cika maktabashi da hawashi da sharhuna na waɗansu littattafan da ba za ka samu ba littafin wanda ya ƙetara shekara ɗari bakwai kaga mutum yana ta karanta da amma babu littattafai na wanda suke magabata wannan kuskure ne magabata yanda suka rubuta littattafai a babe na ahkam ke da kutubus sitta ke da littattafai nan so haka zamu ga waɗannan mutane sun kuma rubuta littattafai a babul aqaid a babul aqaid manya da waɗanda suke kananu to dole ɗalibin ilimi mai buƙatar rusuhi da kuma tabbatuwa a manhajus salafus salih labudda ya karanta waɗannan littattafai din ya zama yana bauta ma Allah ta hanyar karanta su dan ya tsotso aqida ya fahimci manhaji na magabata na gari imam malik yana cewa babu abin da zai gyara ƙarshen al'umma sai abin da ya gyara farkonta wannan kuma shine yasa rikici zaka ga da firak ake tashin tashi hankali da rikici saboda da dama kowa ya rike littafin shehun shi ko matafiyarsu ko kuma tsarinsu ba tare da ana karanta littattafai na magabata ba wani za ka ga a maktabar shi littattafan da za ka samu duka yan daga shekara ɗari bakwai ne abin da ya ƙasa shi yasa burhanuddin yake ce alaikum bil asiq duna al muhdathat ina umarta ku da bibiyar da daddun littattafai wanda suke na magabata ba waɗanda suke fararru ba na baya baya wattabi'ina wal fi masihim da kuma neman su ilma ma'rifatillahi ilmin sanin Allah bi man lam ya'rifillah suna neman sanin Allah a hannun wanda ba su san Allah ba da ikirarihi ala nafsi wanda ma shi da kanshi ya tabbatar ma kanshi bai san Allah ba yanzu misali Abu Hamid al-Ghazali kaga karshen rayuwar shi yana nadama yana nadama Fakhruddin razi karshen rayuwar shi yana nadama kai kuma baka karanta ida he ya zama tafsiranka da zazzafanka in za ka yi wa'azi iya ulumuddin shine za ka dauko na Abu Hamid al-Ghazali kaga duk wanda ake shan rikici da su akan bangaren targhaibi da kwadaitarwa da abin nan za ka samu manya-manyan malaman sufaye littafin da shi suke ɗaukowa suna darussa suna rubutawa ne daga iya ulumuddin abu hamdu da masali to kaga shi kuma littafi ne wanda yake matsare yake da hadisai wanda suke na ƙarya matsare yake da fa'ida wanda suke marasa kyau to kaga kenan dole wannan kuskure a same shi haka sai ka samu cewa suna ƙoƙarin tafsiri na ƙur'ani sai ga sun shagaltu tafsirin sawu tafsiri kaza na waɗanda sun yi fice wajen tawili da juya da abuwa kai kuma baka da asalin foundation na sanin Allah yanzu kake ɗalib kake neman ka san Allah a hannun wanda shi da kanshi ma ya yarda ya yi itirafin bai san Allah ba ko kuma wanda malamin shi ma ya yi itirafin bai san Allah ba shi yasa kaga suna sanin Allah ta hanyar da ba sanan ba ake sanin Allah man lam ya'rif Allah bi iqrarihi ala nafsi wanda shi da kanshi ya tabbatar ma kanshi bai san Allah ba irin wancan maganganu da aka kawo kenan na Abul Ma'ali al-Juwayni wanda kaga sa Abul Ma'ali al-Juwayni su da kansa ba san Allah ba wani lokaci wani ɗaliban shi yace malam na samu rikici na samu haira dama karshen su kaga aka ce shine mi karshe ilimin samun kenan haira aksar nasu shakan inda al-mauti ulama'ul kana yace yanzu na samu damuwa cikina ya motsa ina son yi tsugunni kuma mu a wajenmu Allah yana ko'ina to yanzu shi ne na rasa ina zan je in yi ka in je in yi kuma gurin da na yi ma ya zama akwai matsala ka gani ya ce to kaka sai ce yau abin da zai hoto daga cikin naka shi mene ne ka gani ya ce shi abin da zai hoto daga cikin ka mene ne to kaga su mutane ne wanda zaka suna cikin ɗimuwa da ruɗu da hayaniya na rashin sanin haƙiƙa na abu kuma ka ce wajensu za ka san Allah wani shahadatul umma ala zalika da kuma shaidar al'umma akan wannan cewa san Allah ba wa bi dalalati kathira da kuma dalilai masu yawa yace walaysa gharadi wahidan ba wai manufata abu guda ba inna ma asifu naw'a haula'i wa naw'a haula in sifanta ma nau'in waɗannan da kuma nau'in waɗancan in sifanta ma nau'i'ika na kenan duka waɗancan kin wa idza kana kadhalika yace in ya zama haka ne fa hadha kitabullah min awwalihi ila akhirih ga alqur'ani daga farko zuwa karshe wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam ga hadisan manzon sallallahu min awwaliha ila akhiriha daga farko zuwa karshe thumma amatu kalamis sahaba ga maganganun sahabbai mafi rinjaye wa tabi'ina thumma kalam sa'ir al-a'imma sannan maganganun ragowar jagorori mamlu'a bima huwa sana makare da abinda imma na sun ko dai ya zama to abu nassi ne aka ce nassi shi ne kenan abin da la ya haka mil illa ma'anan wahi kawai ma'ana ɗaya ce ke ɗauka wa in ma zahirun aka ce a zahir shine abin da ya hasamil ma'ana ne amma ahaduhuma azharu min al-akhar yana iya daukan ma'ana biyu amma ɗaya ta yi ɗaya rinjaye fi anna Allah subhanahu Qur'ani ko sunna yana tabbatar da Allah fawqa kulli shay'in yana saman duk abin da ka sani wa aliyun kuma Allah madaukaki ne ala kulli shay'in wa annahu fawqa al-arsh kuma Allah yana sama al-arshi wa annahu fawqa as-sama Allah yana saman dukkanin sammai wannan dalilai malam zai koro su dan ya tabbatar da dalilan yanda ake bi a san Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma su waɗancan mutakallimuna ba wannan hanya suka bi ba kuma a kanta suka hori waɗanda suke ɗalibansu a kanta ash'ariya suke a kanta kullabiya suke ka gani neman tabbatar da Allah subhanahu wata'ala amma ba ta hanyar da alkur'ani ya tabbatar ba ko da ko kaga sun kawo wata aya to suna kawo ta ne a babe na su mata su ɗauko shubha fa amma allazina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai ka ga sai su dinga ɗauko mu tashabiyat shi yasa iri-irin wannan ayoyi ba za ka ji sun karanta su ba in kwa suka ka kawo su to kuma za su yi kokarin su kuma sai su yi tawilin su na alhali kuma ayoyin kaga nassi ne tsarara wanda la ya haka milu ma'ana yi نعم ما ليس مثل قوله تعالى كما فإن الله سبحانه وتعالى كنن دليلنا القرآن wanda suke tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wata'ala ga bayin shi Allah subhanahu wata'ala ce ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amal as-salih yarfa'u ilaihi ga Allah subhanahu wata'ala ne yas'adu al-kalimu at-tayyib kalma wadda take tsarkakakkiya take hawhawa wal 'amal as-salih yarfa'u al'amal tsali aiki na gari shi ne yake daga alkalmu tsayi ba kaga sai aka ce ilai ya tsada alkalmu tsayi inda aka ce maka as-su'ud shi ne kenan hawa sai aka ce ilaihi zuwa ga Allah ne ya tsada alkalmu tsayi sarkakakkiyar kalma take hawa wal amal salih yarfa'u aiki na gari shi ne yake daga kalmomi tsarkakakku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga wannan nasi ne Allah subhanahu wata'ala ke tabbatar da kalmomi tsarkakakku ayyuka na gari suna hauhawa zuwa gare shi kaga sai aka ce suke hauduwa suke hauhawa suke zuwa gurin Allah ubangiji subhanahu wataala ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah yana magana da annabi Isa alaihi salam Allah ce inni mutawaffika ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni ne karbar ranka ne mutawaffika a nan gurin kenan abin da ake nihi ba na wafa ba wanda yake na mutuwa ba alwafa shine na barci ka gani kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa Allah subhanahu wataala ya tawaffal anfusa hina mawtiha shine wanda yake karbar rai a lokacin barci saboda haka ba na alwafatu na mutuwa ba wa rafi'uka ilayya kuma Allah ce ni ne rafi'uka mai ɗaukaka ka ilayya zuwa gare ni kaga ubangiji subhanahu wataala nan ma nassi ne la ya hasamilu ma'ana yayi cewa Allah subhanahu wata'ala ce wa rafi'uka ilayya zan daga ka zuwa gare ni kaga wannan yana tabbatar da uluwi na Allah cewa Allah a sama yake yanzu a lokacin da Allah ya ce yana sama kace Allah yana a sama menene dalilin ka kawo wannan ayoyi menene laifin ka ana to amma wajen almajiran ulama'ul kalamu ka zama kafir kace su ta sai kawo kafiri wanda ya wanda ya ce Allah yana sama ya ma Allah guri wanda ya ce Allah yana guri ya zama kafiri kuka dai kawai za su kai kawuri ne ka ce Allah yana sama yanzu dai ga inni mutawfika ilayya inni mutawfika wa raji'uka ilayya kuma Allah ce ne kuma inda zaka tambaye su annabi Isa wai yana ina za su ce ma ai Allah ya daga shi yana sama bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya ce amintum man fis samai a amintum Allah ce shin yanzu wai kun amince man fis sama'i ubangijin da yake fis sama'i ala sama'i yake a sama an yakhsifa bikum al arda yayi zukkuce kisbe kasa da ku fa idza hiya tamur sai gashi tana girgiza tana kadawa kaga nan Allah yana tsoratar da bayi cewa sallamin ta yanzu sun yarda saban da suke da karya ba gabar da suke su tahi akan wannan amma kuma hukamin Allah zai same su Allah ya yanke ƙasa ya zabce ta ya zamanto an zukkuta su an rufe ta ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya ce man fis sama'i ubangiji da fis sama yake a sama am amintum ko kullu min ta man fis sama'i ubangijin da yake a sama an yi rusula alaikum hasiban ya turo muku ruwan duwatsu kamar yadda Allah ya turo ma qaumi lutin fa sata'lamuna kayfa nasir Allah ce da sannu za ku sanya ya gargadi na yake ko da a duniya ba a yi hakan ba ko ba a musu hakan ba to kaga wani abu ne da yake nuna masu karba su tuba ba kan wannan har suka mutu to tunda aka ce a duniya za a musu me yasa za a musu saboda mummuna aikin da suke to fa sun je lahira kuma in ba musu ba a duniya za su iya haduwa da wannan a lahira bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ci a'a rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ne ya daga shi zuwa gare shi to za a nan gurin wata ma'ana ce guda biyu zaka ka bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ci Allah ne ya daga shi ya kai shi ilaihi zuwa ga Allah Allah ya ce ta'arjul mala'ikatu wa ruhu ilaihi mala'iku suna hawa da mala'ika jibrilu ilaihi su je gurin Allah yudabbiru al-amra min as-sama'i Allah ya ce Allah ne yake tadbiri yake gudanar da al'amura min as-sama'i daga sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi sannan kuma sai al'amarin ya hawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake a saman su thumma sawa ala al-arsh Allah ce sannan Allah daidaita ga al'arshi a suratu Yunus fi sittata mawazi kuma Allah ya ambata wannan a sittata mawazi bigire shidda suratu al-arab suratu Yunus suratu ra'd suratu al-furqan suratu sajara suratu al-hadid saboda haka kenan Allah ya ambata su masawa kenan alal arshi inda a ce al'amarin ba haka nan bane ba kaga babu yadda za a mamaye sace a kawo ci a ƙara faɗi ci a ƙara faɗi can gurin duka gabaki daya shi yasa babu abin da yake ba musu wanda suke mu'awwila wahala irin tur tattarwa nusus kuma ka kalli wani abu duk abin da yake da alaka da aqida kaga wannan abu ne mai girma ya zaka san Allah baka san sifofin Allah ba da sunayen Allah shi yasa zaka ga cikin Qur'ani abin da yake yawa sunayen Allah tunda hanyar sanin Allah ce sai kuma sifofin Allah sai zama kai kowane suna ma a'lamin ne sannan kuma wa awsafin alami ne ga Allah sannan kuma ya a cikin shi akwai siffar Allah subhanahu wataala saboda hanyoyin da zaka san Allah subhanahu wataala dole ta hanyar sunayen Allah siffofin Allah subhanahu wataala suna gaba gaba to a Qur'ani zaka ga waɗannan abubuwan sune abubuwan da suka yawa kaga yanzu ne zaka ga dalilan da malam yake ta kawowa na cikin Qur'ani shi yasa malamai zaka ga dalilan da suke tabbatar da ulubillahi subhanahu wataala sukan kawowa dalilai wanda suke masu ɗumbin yawa dubanin tsamme ce kai dalilan ma sun kai dubu biyu yudabbiru al'amra ya kafu na raba min fauƙihin ar-rahman ala al-arshi tawa tsaha wa qala fir'aun ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba wa qala fir'aun fir'aun yace ya haman ya kai haman ibni li sarhan gina mun dogon gini la'alli abulugul asbab wa sakila in isa in je tsanin nika in ji asbabas samawati hanyoyi na samai fa asali a in tsinkayo ileka ila zuwa ga ilahi musa me yasa fir'aun ya faɗa haka annabi musa da yazo ya ga me Allah ubangiji shi yana sama to da ya ji cewa annabi musa ce ubangiji na abin bauta sa yana sama sai ya ce to a gina mun dogon gini in hau in tarda Allah nashi da yake a sama to kaga hatsari fir'auna ya tabbatar da uluwi lahi subhanahu wataala saboda ya ji annabi Musa da ta faɗi shi cewa Allah yana sama duk annabawa gabaki daya sun tabbatar da wannan duk annabin da ya zo kan tabbatar da uluwi lahi subhanahu wataala kuma duk halittar da ka sani babu halittar da ba ta tabbatar da uluwi lahi subhanahu wataala hatta da halittu da ka sani su waɗancan mutane dama asali kaga almajiran majusawa ne da wanda suke a abin nan kaga su kuma ai ba su ba imani da samuwar Allah asali aqidar ta samu asali ne daga wanda su ba su yarda ba da samuwar Allah wanda su aqidar su qidamin ala kaga su arastom su a wajen su kawai duniya haka take babu babu mai halitta da kuma abin da aka halitta su a wajen su duniya da daddi abu ce ba ta da mafari saboda haka ba su yarda ba da cewa tana da makagi masami wanda ya samar da ita to balle su yarda ma cewa a sama akwai Allah subhanahu wataala shi yasa ba su yarda ba za a tashe ta saboda ba sai raba da akwai wanda shine wanda ya kirkire sai samar da ita to kaga wannan aqida asali daga su ne ulama'ul kalam suka dauka sai kuma su waɗancan sauran alfiraq sai suka yi dalibta a cikin littattafan waɗancan falasifa sai suka dauko waccan gurbatacce aqida suka hada ta ciki kuma haka zaka shi yasa babu alaka kuma tsakanin malikanci da waɗancan aqida inda shi ma aka samu asali za ka ga daga waɗancan irin su Ahmad Yasin daulatul muwahhidin su ne wanda su akan aqida su ash'ariyanci suke kuma aqidatan mazhaban kuma malikiya to su kuma su suka mallaki bangare irin su Maruf da su Abinna to sai zaman su sun yada waɗannan aqaid ta wanda suke na ash'ariyanci shine sai kaga malikawa mutaakhirun sai su gabatar da muqaddimarsu akan irin wannan shi yasa irin su ibnu ashir kaga bangaren tauhidi yasa tafi akan wannan irin su jauhara da duk littattafan da zaka ga kan su qawaidi duka wanda za a fara su da aqida na malikawa mutaakhiruna amma ka koma wancan mutaqaddimun irin su abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-qayrawani kaga a risala muqaddima kaga aqida wanda take babu bambanci da muqaddimatul risala da duk littattafai na wanda suke magabata wajen tabbatar da aqida wadda take salima wadda take taciciya ta salafus salih to amma waɗannan na baya baya ta nan ne ya zamanto an samu wannan illa din to mun kuma zaka ga mafi yawa bangaren abin da ya shahi ahkam to kuma muna ɗalibta ne a littattafan waɗannan mutaakhirun kin yawancin su kuma zaka ga shi yasa wasu ma sai su yi baban aqida su yi kawo ahkam a baban abin da ya shahi suluk da akhlaq shi kuma sai su kawo at-tasawuf shi kuma hissi babu na tasawuf sai su tafi akan wannan amma in ka koma can asali kuma su mutaqaddimun zaka ga su kuma bangaren akhlaq da wannan za su dinga shimfida akan abin da ya shafi hadisai su dinga shimfida akan wannan babu alaka tsakanin wancan riyaza ta na sufaye da abin nan tanzilu min hakimin hamid saboda haka yace fa tsali wa inni la azunnuhu kadhiba ubangi yace tanzilun abin sabkarwa ne min hakimin daga mai hikima hamidin wanda yake abin gode ma kaga ya kace tanzil abin sabkarwa kenan daga ina ce sabkowa daga sama zuwa kasa munazzalun min rabbika Allah ce abin sabkarwa ne daga ubangijinka ila amsali zalika zuwa ga iri-irin wannan mimma la yakadu yuhsa daga irin dalilan da ba za ka iya ididdige su ba illa bi kulfa sai ta hanyar wahala inda za a ce ma za ka tattara waɗannan abin zai baka wahala shi yasa ɗaya daga ɗaliban shafi'i ko daga wanda suke shafi'awa ya ambata dalilai sun kai dubu na alkur'ani wanda suke nuni a cewa Allah yana a sama subhanahu wata'ala wasu kuma yake ga sun ambata dalilai wajen ɗari uku shi yasa ibn qayyim ya ce innal ayatu wal akhbaru dallati ala ulumillahi ala khalqi ayoyi da hadisan da suke nuna Allah ya ɗaukaka ga bayi wasuwa'ihi ala arshi tuqaribul qulub yace tana kusa da dubunnai ya ce ƙari ajim alihar rusulu gaba ɗayan ma'aika sun haɗu a kan wannan dalili min awwalihim ila akhiri daga farkonsu har zuwa ƙarshe ka gani a ƙarshen littafin istima'u jurushin islam ya ce walau shi ina da mun ga dama la'ataina ala hadhihi mas'ala bi alfi dalil da mas'alar nan sai mu ka dalili guda dubu saboda wani abu ne ba abu ne kaga wanda yake mai wahala tunda abin da zai tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala ce Allah yana sama kaga wani abu ne wanda bai kamata ba a ce ya kai ruwa rana ko ya tsada hankali ko a dinga ga cewa abin kaman ma babu abin da babu shi shine za a yi wannan kishi amma abin da yake tabbata haƙiƙa yace fil ahadith as-siha wal hisan a ingantattun hadisai da kuma wanda suke hisan ma la yuhsa ya kace a siha wanda suke cika wancan shurutu siha al-ihsan wanda kuma aka samu kifatu dabat kamar yadda muka sani ma la yuhsa akwai hadisi da baka iya lissafa misal qissatu mi'raj rasul sallallahu ila rabbi kamar kissa ta mi'raji da aka ɗaukaka da manzala sassan daga baitul maqdis aka tafi da shi haɗe zuwa sidratul muntaha kaga ai ba gabas ba kai ko yamma ko ƙasa sama akai wa nuzulul malaika min indillah da malaiku suke sabkowa daga gurin Allah was'uduha ilayhi da kuma da malaiku suke hawa gurin Allah manzala sassan ce inna lillahi malaikatun sayyara tudala akwai su mala'iku masu shawagi masu daraja yattabi'una majalisar zikir su aikinsu suna neman guraren ambatala fa iza wajadu majalisan fihi zikrullahi qa'adu ma'ahu in sun samu inda ake ambata Allah ya zamna wa habba ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim juna ya lullube juna hatta yamla'u ma baina as-sama'i ila dunya har sai sun rufe saman duniya fa iza tafarraqu in sun raba arju wa sa'adu ila as-sama'i sai su hawa su je sama kaga ina suke hawa sama ila rabbih wa nuzulul malaika min indillahi wasqudaha ilay wa qawlihi fil malaika da kuma fadin shi dangane da malaiku allazina yata'aqabuna fikum wanda suke baki baki fil layli wan nahar fa ya'ruju allazina batu fikum malaikun da suka kwana suka aikin dare sai su hau ila rabbih fa yas'aluhu hu a'lam bihim sai Allah tambaye su kuma Allah shine fi sani manzala sai ce al malaikatu yata'aqabuna fikum mala'iku suna karɓar beniya baki-baki kamar gardi da za a yi ‘yan dare sahau ‘yan wannan sahau su ma haka billeli ko mala'ikatun benar akwai masu zawa su kwana in da sahi da asuba sai su sabgar daga aiki wasu sai sahau haka ake baki-baki na mala'iku kaga yadda Allah ya sam bayan shi kuma ya rujo ladina kanu fiku sai wanda suka zama tare da mu sai su hau fa yas'aluhu alam sai in sun tayi sai Allah tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka baro bayina fa qalu taraknahum hum yusalluna wa atainahum hum yusalluna kaga duka wannan yana tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana a sama subhanahu wa ta'ala cewa fa Allah yana a sama ya daidaita ga al'arshi kakka manta ba nunawa bai ke kamar al'arshi ya ɗauki Allah ko ya tattarar da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah yumsiku as-samawati wal ardi an tazula Allah shi ne wanda yake rike da sama da ƙasa don karta kauce wal in zalata in amsaka wa min ahli min ba'd to al arshi ma a sama yake hamalat al arshi waɗannan wanda Allah subhanahu wataala ce wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin samani ai duk a sama suke to gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ne yake dauke da al arshi da hamalat al arshi duk gabaki da abin da ake so ka yarda ka tabbatar cewa Allah sama yake da komai babu wata halitta da za ta ce ubangijinta yana kasanta ko kuma ka ce ubangiji ya haɗu da bayin kamar na huruliya wanda suke kafirai kuma ɗayan biyu ne ko dai ka yarda cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama da komai yana saman sammai gabaki ɗaya ko kuma ka ce Allah subhanahu wata'ala yana tare da halittu duka ko kuma ka mai wani guri bangare ko wani bangare misali wanda yake na daban ko kuma ya zama to ka kore Allah samu Allah subhanahu wata'ala in ba ka raba da wannan dole kenan ka ce yana ko ina ko ka ce kaza to ina za ka shiga da waɗannan dalilai ɗin kuma sannan babu girmamawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da zaka kwatanta kenan haduwar Allah subhanahu wata'ala da bayan shi ma'ana ba zai iya sanin halin da suke ciki ba yayin lokacin da ya cakuɗa da su wa fi sahihi wa fi sahihi fi hadith al-khawarij ya zo a sahih al-bukhari hadisi na khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'mununi wa ana aminu masu sama yanzu ba za ku yarda da ni ba ku lamunce mun ni ne ho aminu amintaccen man fi sama'i ubangijin da yake a sama ya fi ni khabar sama'i sabahan wa masa labari na sama yana zo mun sahiya da yamma a lokacin da wani khawarije ya ce ma manzala sallallahu ya yi adalci shine manzala sallallahu sai ce ala ta'amununi yanzu ba za ku bani ba za ku amintu da ni ba ku yarda da ni wa ana aminu mafi sama alali ubangijin da yake sama ni ho aminin shi ne amintaccen shi ne to kuma yanzu wanda ubangijin da yake sama ya aminta da shi ya turo shi Allah ya tsafi min almalaikati rusulan wa min annas wanda yake nuna ma munin aqida ta khawarijawa munin aqida ta khawarijawa ta yanda ba khawarije shi gani yake kowa kafiri ne shine musulmi shi yasa tarihin khawarija har zuwa karshe ba za ka taba samun ba khawarije ba ya zo ya yaki kafirai su dama duk inda zaka ga yakin su yaqtuluna ahlul islam wa yad'una ahlul shirk suna kashe musulmi suna barin wanda suke kafirai su gani suke ku da kuke musulmcin matukon ku ba musulmi ba ne wa fi hadisin ruqya ya zo a hadisi na sawai da shine tofi don samun lahiya aka ce a rufa shine kenan maganganu ko kalmomi wanda za a yi ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya karkasu juz'i ne ko dai wanda zai zama addu'a shar'iyya da Qur'ani ko da sunayen Allah ko sifofin Allah ko isti'aza wanda yake tabbatar da kaditar Allah subhanahu wata'ala wannan ya halitta mustahabbi ne a tofa a yi tawassuli a nemi albarka da wannan dan Allah ya bada lafiya amma Allah ma jiya da wannan ko kuma wanda zai zama haram shine tofi inda maganganun da zai kumshi shirka kamar kiran wani Allah neman istighatha da wani Allah ku yi hakuri ku bar wannan mutumin muna muku magiya abinda kuke so zamu muku ba ku kuke ban maganin ku girman ku da wane ne shugaban wannan shirka ne kafirci ne ko kuma kaso na uku ruka da sunayen Allah da addu'o'i amma wanda suke majhulai wanda ba a san ma'anonin su ba kamar mu zai dinga karanta wani an kace wai me ya fassara wannan abu me ma'anar bai sani ba wannan haram ne ba a yin ruka da kawai mujarrabin maganganu wani sakandami a haɗa ma wata jimla a ce kawai daga hudu to he tsayu kai baka sani ba sunan wani ifriti ne kake mai magiya kenan dole ka san shin wannan abin da nake hudu wai me ma'anar shi amma an baka wani sakandami dinga karanta wannan dinga tsowa mai wannan rataye wannan to za a baka abin da sunan shi sunayen ifritai ne da wasu abin nan to wannan kuma haramun ne shi yasa kenan rukuya na fitar ta cika sharuɗa guda uku kamar yadda haka zuba na hajar jalaluddin suyuti suka ambata ijma'i ne labudda ta zama da qur'ani ko sunna labudda ya zama to da yaran larabci wanda an san ma'anar shi sannan kuma ka kudurta cewa ba to fin rukuya bane yake tasiri shi yasa kar ka dauka a raqiwa ne yahi raqiwa ne a ji kai kuma an zo ka ce ai ifritu wa namani na hudda gidan wa ma da aljani ya gagara ni na hudda shi ina ne ma ni na hudda aljani a wannan ba ba to fin gaba ne yake da tasiri qur'ani ne da ka karanta الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الذي في السماء تقدس اسمك وبنجي نا وانت يجي سما تقدس اسمك كاغا في السماء وأمرك في السماء والأرض كما كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كغفر تامن ذنوبنا da kusakuran an tarabbu tayyibina an tarahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala أنزل رحمة من رحمتك واشفاء من شفائك على هذا الوجه قال الثلاثة إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الذي في السماء كان يكرم دولنا أدعاء وقوله في حديث الأوعال سيكون فتنشي أحاديث وندي جنب سرريمي akace awal shine taisul jabal shine kenan bunsurin reme da ake faɗi kenan shine bunsur wanda yake a koli na saman dutse wanda zaka ga shu'ara'ul arab suna yawan waƙe shi saboda mutane ne wanda suke makiyaya yanki ne wanda yake na daji kenan akwai naman dawa shi yasa zaka dinga ji suna yawan tashbihi da shi yawanci shi yakan zama a kolin duwatsu saboda kenan shine makasarar shi kamar yadda yazo a hadisi wanda yake na Abu na Abu Huraira wanda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab karshen kitabu tauhid ma sai ya rufe da shi wannan a hadisi yace wal arshu fawqa zalika al'arshi yana saman wannan ruwa wallahu fawqa arshihi Allah yana sama al'arshin shi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi kuma Allah ya san duk halin da bayi suke kai rawu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar shi wa hadha al-hadith ma annahu qad rawahu ahli sunan ma laysa hadithin nan duk da ahli sunan sun rawaito shi ka Abi Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa ghayrihim fa huwa marwiyin min tariqayn mashhurayn hadisi ne wanda an rawaice shi ta shahararrun fuskoki guda biyu falqadahu fi ahadihima la yaqadahu fil akhar suka a waccan hanya bai zama suka a hanya daya wa qad rawahu imam al-a'imma ibnu khuzaimah kuma imam ibnu khuzaimah ya rawaito wannan hadisi fi kitab at-tauhid a cikin kitab at-tauhid ne shi alladhi ishtaraka fihi wanda ya sa sharadi annahu la yahtajju fihi ba zai kawo hujja ba illa bi ma naqalahu al-adl sai da hadisin da adali ya naqalto an al-adli mawsulan ila nabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan malam so ke nuna ma shi wannan hadisi yana da turuq wanda suke mabambanta sannan samuwar cewa Imam al-Bukhari Allah ya shi da rahama ya yi gamzi ya taba ruwa ta daga ruwa ta na wannan hadisi kenan gefe ɗaya kuma ga Ibn Khuzaimah tare da rusukin shi shi ma a wannan janibi ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi kenan kitabu tauhid wanda kuma ya sharɗanta siha cewa zai iya yanda zai ya kawo wannan hadisi sannan kuma ka cire ma cewa a hadisin na awali bai tabbata ba ai akwai jimlolin da cikin shi akwai dalilai na qur'ani da sunna wanda suke tabbatar da wannan ai a hadisin kawai abin da ake bukata babban istishhadin da ibnu khuzaima ta sa ya kawo shi shine tabbatuwar uluwillahi subhanahu wataala to kuma ayoyi na qur'ani da tabbatattun hadisai sun tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wataala kaga wannan za a iya kawo hadisin ko da bai tabbata ba a babe wanda yake na isti'ina wa qawlu fil hadith sahih lil jariya da kuma fadin sha ingantaccen hadisi na jariya aina Allah annabi sallallahu alaihi ce mata aina Allah ke qalat fis sama tace yana a sama qala man ana yace ni kuma wane ne qalat tace rasulullah manzo ne na Allah qala yace isqiha fa innaha mu'mina tabtada ita wannan mu'mina ce kaga muawiya ibn al-hakam as-sulami shine yazo da wannan baiwa kuma ana buƙatar tabbas na ‘yantar da ita saboda kenan ya zama an yi tahariri na raƙaba na mu'mina ko manzo Allah sai ce mu'mina ce ya za ya nafsa sai ba da shaida a kanta alhali kuma babu imanin tare ita menene abin da yasa tabbatar da mu'mina ce tabbatar wata cewa Allah yana sama shi yasa ibnu khuzaima kaga sai tarjama baban da yake nuna cewa lalle wanda bai wanda bai tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala alama ta imani tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana a sama wa qawlu fil hadith sai inna Allah lamma khalaqa al khalq da kuma fadin sha ingantaccen hadisi cewa lokacin da Allah ya halicci halittu kataba fi kitabin ya rubuta a wani littafi mawdu'un indahu fawqa al arsh littafin yana a jagurin shi sama al arshi inna rahmati sabaqat ghadabi lalle jin kaina ya gabaci fushina wa qawla fi hadith qabduhu da kuma fadin shi hadisi na karbar rai hatta yu'raju biha har a hauda wannan rai ta mumini ila samai allati fiha Allah zuwa ga sama sama da Allah subhanahu wata'ala yake a sama istinaduhu ala shart as-sayyid wa qawla abdullah ibn rawaha iya daga abin da yake tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wata'ala shi'irina abdullah ibn rawaha allazi anshadahu nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda ya ambata ma manzala sallallahu shi wa qarrahu alayhi kuma manzala sallallahu ya tabbatar da shi akai imam darul qutni Allah ya gaishe da rama da wani shi ya ambata kissar wannan dunkulallen abin da yake faruwa na kissar matar abdullahi bin rawaha sai yana da wata kuyanga sai ta ganshi tare da wannan kuyanga din ya kaɗai ta da ita sai ta zargi cewa wata mu'amala ta haɗa shi da wannan kuyanga wanda kuma ya halitta wadda take sadaka ta mutum irin abin da yake gudana tsakani da matar shi ya zamanto hakan ya gudana a lokacin ta ce laqad ikhtarta amatan ala hurra ke ne yanzu shikenan ka zabe baiwa akan diya sai ka je ku zauna tare da ita sai ce sam ba abin da ya gudana tsakani na da ita sai ta ce to in kunta sariqan faqara aya min alqur'ani to inda gaskiya kake karanta ayar qur'ani zan gane ayin da koyi janaba ne baka karanta dan da bai janaba bai karanta qur'ani to shine shi kuma sai mata tauriya ya mata dabara sai ce shahidtu bi anna Allah bi anna wa'da Allah haqqun wa anna an-nar maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin ita da ta dinga jin ana faɗin rabbu rabbu rabbu sai ta dauka kamar ayar qur'ani ce ta ce a to shikenan na na eh saboda haka da ya karanta wannan baitutuka sai ta ce to kawai shikenan yace shahidtu na tabbatar بأن وعد الله حق القول الله قصيان وأن النار مثوى الكافرين كما نار دمكو مكة وريوتا وأن الأرش فوق الماء طاف سننكم الأرش ينا فوق الماء ثمر وطاف ينا أبربشيش ثمنش وفوق الأرش رب العالمين كما أبنجين تالقين للي فوق الأرش ينا سما الأرش ألوكتين يكرنتا وأن بيتك إنسي yace zirini aya sai ce annal arsha fawqa al-ma'i tsafin wa fawqa al-arshi rabbul alamin wa tahmiluhu mala'ikatul kiram mala'ikatul ilahi muqarrabina a lokacin sai tace amantu billahi wa kadzabtu basari tace na yi imani da Allah lalle na kare ta gani na sai ga ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru shine fatahika min sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam dariya wannan tauriyar da yayi ya ma matar tashi dubara ya karanta masa wannan baitin sai ta ɗauka ayar Qur'ani ce sai ta ce eh gaskiya ne gaskiya ne na yarda to kaga shi ma dai a ciki sai ce Allah subhanahu wataala yana a sama shi ma sai tabbatar kuma annabi sallallahu alaihi sai tabbatar shi bai mai inkari ba yanzu duka waɗannan wai a kawo ma dai dalilai ne wanda suke nuna ulubi na Allah subhanahu wataala to waɗannan dalilan su kuma ulama'ul kalam ina mushkila take da suka tashi sanin Allah ba su nemi su san Allah ta hanyar Qur'ani da Sunna ba sai suka je suke neman su san Allah ta hanyar ƙa'idodin falasifa ta hanyar ƙa'idodin da maguzawa suka sa sai suka fara ɗalibtarsu a littattafan waɗannan yanzu yadda suka yi zurfi suka yi zurfi suka tahi sai suka gane cewa shi aikin banza suka yi musu samar da kari ba babu wani da shi ne sai suka dinga nadama to irin wannan abin shine zaka samu wani tun da ya fara ɗalibtar shi bai taɓa ɗaukar littafin magabata ba ya yi ƙoƙarin ya san Allah sana ƙur'ani da ya hardace zai koyi tafsiri tafsirin da ya sa ya dinga koya tafsiri ne na ash'ariya ka gani wal Allah ma wani tafsirin ma na wani mu'tazili ne wanda ya koya mai tafsirin ma in aka zo gurin abin da yake tabbatar da ululillahi subhanahu wata'ala sai ayi tawili in ka je makarantun mu mafi yawa na tsoro zaka samu duk in aka zo a littattafan da ake karanta duk inda aka zo gurin tabbatar da ululillahi subhanahu wata'ala to sai ayi tawili sai a ce ko rahama shi ko kudura shi ko kaza misali sai sai sai ayi wannan to kaji inda kenan mushkilar take shi yasa to tunda ba su karanci wannan dalilai ba sai karshen rayuwarsu wasu sai suka karanta shi ne za ka su abu amir al-ghazali suka mutu da irin su bukhari a kai suna nadama suna takaici to sai dai su da yake da karshe Allah ya isa da rakin su da rahamashi kaga sun tuba sun yi taraji'i sun dawo amma dab da mutuwa dab da mutuwa sun tsufa amma dai da yake sun yi taraji'in da sun tuba kuma sannan sai sun bayyana saboda sharadi na wanda yake kan kuskure dole bayan tuba ma sai ya zama to bayyana yanzu in kai taraji daga wata aƙida gurɓatacciya to dole sai ka dawo ka bayyana ma al'umma kuma gaskiya wannan abin da nake kai na baya lalle safan Allah ne kuskure ne yanzu Allah ya intar da ni na gane sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan abin da muke kai hallaka ne mutane ku sabka akan shi to wannan wajibi amma dan kai ka tuba kuma dubu suna kai ka kyale su ta za su yi ma ai kawai kaza ne ai shi ma kaza ne yasa dole sai ta sa kaza ne yasa to kaga duka wannan ne Allah tabbatar da mu ubangiji subhanahu wataala tabbatar da dukkan mu da suka suka samu da sanin girman Allah subhanahu wataala da kuma da'a ga Allah subhanahu wataala Allah tabbatar da mu akan abin da ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam fahimtar da mu karanta wanda ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya kare suka samu daga karkacewa ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا عملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا